الحمد لله اللطيف المنان المحيط علما بما يكون وما كان يعز ويذل ويبني ويفكر كل يوم هو في شأن أحمده على صفاته كاملة الحساب وأشكره على نعمه الجزال وبالشكر يزيد العطاء ونشكره سبحانه أن هدانا للتقوى ويسر لنا سبلها وأكرمنا بثمار التقوى العديدة ومنافعها العظيمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان وعلى وعلى أصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فإن التقوى هي عنوان السعادة وعلامة الفلاح في الدنيا والآخرة وحقيقة التقوى تتمثل في قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليست تقوى الله بثياب النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن التقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير وقال تلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك المعصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله ولأهمية التقوى عباد الله فقد أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وأمر الله المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى فقال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى قال المارودي رحمه الله ندب الله تعالى إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى بالتقوى له لأن في تقوى رضا الله وفي البر رضا رضا الناس ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته عباد الله إن للتقوى فضائل كثيرة ومتنوعة ومن أبرزها التقوى طريق الهداية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فهذا وعد من الله تعالى بأن من اتقاه بفعل الأوامر وترك زواجره جعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه وجعل له فيصلا يفصل يسفل يفصل به بين الحق والباطل ووفقه لمعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وسترها عن الناس بل ينال المتقي أجرا عظيما وثوابا جزيلا ثانيا عباد الله التقوى مفتاح العلم قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فتقوى الله هي مفتاح المغاليق القلوب والعقول وتقوى الله وسيلة إلى أصول العلم وأوضح مثال عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي علما تفرقون به بين الحقائق وال الحق والباطل قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا ولو علم ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ثالثا عباد الله التقوى نور يضيء الطريق قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم قال ابن عسيم رحمه الله وفي هذا دليل على أن التقوى من أسباب أصول العلم وما أكثر الذين ينشدون العلم وينشدون الحفظ ويطلبون الفهم فنقول إن تحصيله يسير وذلك بتقوى الله عز وجل وتحقيق الإيمان الذي هو موجب العلم فأمل بما علمت يحصل لك علم ما لم تعلم فتقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب زيادة العلم ولا شك ولهذا قال ويجعل لكم نورا تمشون به أي تسيرون به أي بسببه سيرا صحيحا يوصلكم إلى الله عز وجل رابعا عباد الله بالتقوى يقبل العمل قال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين وهم الذين يكون عليه علمهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لحرف في كتاب الله أعطاه أحب إلي من الدنيا جميعا فقيل له وما ذاك يا أبا عمرو قال أن يجعلني الله من المتقين فإنه قال إنما يتقبل الله من المتقين وأما غير المتقين فيقال لهم أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين خامسا عباد الله التقوى عنوان الكرامة بالتقوى يصبح المرء كريما عند الله تعالى قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالمتقون درجات وعلى حسب تفاوتهم في التقوى يتفاضلون في الكرامة عند الله تعالى فأكرمهم عند الله أشد أشدهم اتقاء الله بأداء الفرائض واجتناب المعاصي والله عليم بالمتقين خبير بهم يا عباد الله سادسا التقوى خير ذات قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أمر الله تعالى بالتزود لسفر الحج وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في الدنيا وأخرى وهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار المتقين الجنة وهو الموصل لأكمل اللذة وأجل النعيم فهذا مدع للتقوى سابعا عباد الله التقوى مفتاح التيسير والرزق الوفير والأجر الجزيل قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله تعالى يسوق الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به والتقوى سبب للخروج من كل ضيق قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا والتقوى سبب لتكفير السيئات وزيادة وزيادة في الخير وزيادة في الحسنات ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ثامنا عباد الله التقوى سبب لجلب البركات قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أي لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقت صدقته الأعمال واتقوا الله تعالى لفتح عليهم بركات السماء والأرض فأرسل, فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون من أخسب العيش وأغذر رزق تاسعا عباد الله التقوى وقاية من الذنوب قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يخبر تعالى عن عباده المتقين أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان بالوسوسة أو أو الهم بالمعصية أو ارتكابها تذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله تعالى ورجعوا إليه من قريب فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصححوا مما كانوا فيه أيها المسلمون ومن فضائل التقوى محبة الله ونصرته للمتقين فتقوى الله سبب للمحبته ونصرته التي حرم منها كثير من المسلمين قال سبحانه بلى من أوفى بأهده واتقى فإن الله يحب المتقين وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون التقوى عباد الله من جات من المعالم في الدنيا والآخرة قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بسبب آمالهم فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين لما ذكر تعالى حال المتكبرين ذكر حال المتقين فقال وينجي الله الذين اتقوا بمفاضتهم أي بنجاتهم وذلك لأن, عم لأن معهم آلة النجاة وهي التقوى وهي تقوى الله تعالى التي هي العدة عند كل حول وشدة عباد الله تكريم الله تعالى للمتقين قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يحشر الله تعالى المتقين إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمين وفودا إليه والوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم فالمتقون يرجون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعزيم إحسانه والفوز بأطاياه في دار رضوانه واثقين بفضله سبحانه وتعالى عباد الله الجنة دار المتقين فالقرآن مليء بالآيات الدالة على أن أهل الجنة هم أهل التقوى من مثل قوله تعالى ولنعم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين ولنعم دار المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونحر اللهم عات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أصلح أهوالنا وأهوال المسلمين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعل لنا مخرجا من كل ضيق واجعل لنا فرجا من كل مصيبة اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية بومبي خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tana magana akan falala na tsoron Allah kuma shi ne mafita a cikin rayuwa muna cikin fitintunu iri daban-daban a wannan rayuwa ma ubangiji ya sa mana tsoronsu shi ne jari shi ne babban makami kuma shi ne mafita daga duk fitinar da muke ciki akwai fitinar ma kafirta juna a tsakanin musulmai da musulmi fitinar kashe-kashen rayuka da babu gaira babu dalili fitina ce fitinar juyawar ma'aunai muna nufin wannan fitinar ma'aunai shine dora mutane a mukaman da ba su cancanta ba kuma ba su iya yin komai ba so mizani ya juya kenan madadin ya kalli sama sai ya kalli ƙasa wannan ma fitina ce babba a danka al'amarin al'umma ga wanda ba zai iya mata komai ba fitina ce fitinar masu kira na bata suna kiraye-kiraye akan bata akan bin son zuciya wato fitinar fitina ta faduwar darajar al'umma rayuka suka zama ba su da daraja ba su da kima sai a kashe ba mai damuwa waɗannan manya-manyan fitintunu ne fitinar dukiya wadda kowa yana son sai yayi kudi ta ko halin kada hatta masu kisan su ma kudi suke ne ba fitinar 'ya'yanka a gida fitinar matanka fitinar kafirai da suka sa musulman duniya a gaba duk waɗannan fitintununan iri daban-daban ga fitinar siyasa na ji wani yana cewa ma shi fitinanne ne ma a siyasar gaba da wai shi karan kansa fitinanne ne yanzu inda za mu ce Allah ya mayar maka da fitinar ka ai ba za mu yi laifi ba ko tun da kai fitinanne ne to Allah ya mayar ma da fitinar ka eh tun da dai kai ka ce kai fitinanne ne to Allah ya mayar ma da fitinar ka Allah ka sa shi cikin fitina tun da shi fitinanne ne Allah ka fitine shi daga cikin fitinar shine ka kore shi ya Allah ka sa shi kuma ba zai iya waiwaye ba Allah shi ya jiyo wallahi shi ya nada maka kansa wannan suna da haka muna maka fata da abin da kai makanka fata Allah ya fitine ka fitinan ne saboda haka muna cikin fitina ta siyasa iri daban-daban da haka fitintuno sun kewaye mutane ya jama'a a gurin Allah ba sojan da zai mana wannan magani a wajen Allah ba mu da makamin da zai mana wannan magani a wajen Allah ba mai karfin da zai mana wannan magani a wajen Allah babu gwamnatin da za ta iya maganin waɗannan abubuwan da muka ambata a wajen Allah shi kawai cewa in kun ji tsoro na ni zan sanya muku mafita saboda ka shi yasa hudubar ta kirga abubuwa wajen goma sha uku wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai masa wannan al'umma ta yi makanta faɗa ta yi makanta faɗa ta daina sabo talakawa ku yi makan ku faɗa ku daina sabo in kuna son fita daga halin da kuke ciki ku yi makan ku faɗa ku daina zaluntar junanku ku daina fitintunan kanku ku daina zalimtar kanku ku daina aikata munanan ayyuka amma wallahi billahi in ne za ku ci gaba da sabo kuna talakawa ga talauci ga kuncin rayuwa ga yunwa ga zafi ga duk abin da ka sani in dai ba ku tuwo kun koma ma Allah ba na rantse da Allah gaba kuka fara shiga ba za ku fita ba wallahi domin zunubi bai taba shiga guri ya gyara shi ba kuma wannan babanmu ya isa misali akan mu annabi Adam yana cikin gidan da Allah ya ajiye shi yace baka jin yunwa a ciki baka bukatar sutura baka bukatar zafin rana baka jin su ba za ka tsiraita ba komai ka ci mun hore maka sabo ɗaya yayi Allah ya ce ya bar gurin kuma da aka tashi ya bar gurin sai Allah ya tura shi a duniya inda bai da gida bai da ɗaki bai da abinci bai da mai masa magana matarsa ma raba su akai ka gaya mun wata irin musifa ce wannan zunubi ɗaya ne ya jawo saboda haka talakawan ƙasar nan in dai ba za ku daina zunubi ba kar ku yi tsammanin za ku fita daga halin da kuke ci zunubi zai jawo muku ja'irin shugaba wanda zai ta ɗanɗana muku bala'i wallahi sai kun tuba kun koma ma Allah ita ce mafita godiya ta tabbata ga Allah mai tattausar baiwa mai kewaye komai da iliminsa mai ɗagawa kuma mai kaskantaswa mai karfafawa kuma mai karyawa mai wadataswa mai talautaswa kowane lokaci Allah yana cikin sha'aninsa muna gode masa akan sifofinsa cikakku da kyautatawarsa cikakke muna gode masa a bisa ni'imominsa da ya gwababan ni'imomi da godiya Allah yake karawa da imani da jin tsoron Allah yake fitar da mutane daga wahala muna masa godiya tsarki ya tabbata gare shi da ya shiryar da mu zuwa ga tsoronsa ya kore mana hanyar da za mu bi mu ji tsoronsa ya girmama mu da sakamakon jin tsoron Allah waɗanda ba za su iya kirguwa ba ya ba mu amfanin su magiya girma muna shaidawa ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah muna shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne wanda Allah ya aiko shi zuwa ga mutum da aljanna tsira da aminci su tabbata gare shi tare da sahabbansa da waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah ku sani tsoron Allah shine kololuwar samun darajar rayuwa kuma shi ne alama ta rabautar ɗan adam a wannan duniya da kuma la'ira kuma ita ce hakikanin abin da ɗan adam yake samun rabuwa da ita rabuwa rabautuwa da ita da kuma fita daga dukkan wasu damuwarsa babu shakka tsoron Allah yana misaltuwa a cikin maganar da Umar bin Abdul Aziz yayi Allah ya masa rahama yana cewa ba tsoron Allah bane yawan azumi da rana da yawan tsayuwar dare da cuɗanya tsakaninsu da wasu ayyukan alheri ya ce kawai abin da ake kira tsoron Allah shi ne bar abin da Allah ya haramta yi abin da Allah ya ɗora maka kawai shi ne tsoron Allah idan baka yi wannan ba duk azuminka da sallolinka na kiyamun lailinka da komai amma za ka yi sabo babu baka da tsoron Allah ya ce tsoron Allah shi ne ɗan adam ya bar abin da Allah ya haramta masa ya aikata abin da Allah ya umarce shi gwargwadon hali ya ce wanda aka azurta shi da wani abu bayan wannan to alheri ne zuwa ga alheri ɗalƙubin habibu yake cewa Allah ya masa ra'ama ya ce tsoron Allah shi ne ka yi aiki da yi ma Allah ɗa'a a bisa wahayinsa kuma kana ƙaunar ladansa kuma ka bar aikin sabo a bisa wahayin da Allah ya hana aikin sabo sannan kana jin tsoron hukubarsa domin falalar tsoron Allah da muhimmancinta Allah ya kirayi annabinsa ya umurce shi ya ce ya kai annabi ka ji tsoron Allah kada ka bi kafirai kada ka bi munafukai Allah fa masani ne kuma mai hikima ne Allah ya umarci muminai da su yi taimakekeniya akan bin Allah da tsoron Allah Allah ya faɗa yana cewa ku yi taimako akan bin Allah da kuma jin tsoron Allah Imamul Marudi Allah ya masa rahama yake cewa Allah ya ladabtar da mutane akan su yi abubuwa guda biyu su yi albirra shine bin Allah su yi taimako akan jin tsoron Allah Allah ya gwama tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu domin a wajen tsoron Allah ake samun yardar Allah a wajen kyautatawa kuma ake samun mallakar mutane yace duk wanda ya tada tsakanin wannan ya tada tsoron yaddar Allah da yaddar mutane to wannan rayuwarsa ta zama to cikakkiyar rayuwa wacce take cike da arziki da kuma ni'ima saboda haka tsoron Allah yana da wasu abubuwa na falala na taimako wanda yake taimaka ma al'umma nau'o'i iri daban-daban mafiya bayyanuwa daga ciki shi ne ya ce tsoron Allah shirya hanya ce ta shiryar Allah ubangiji ya faɗa yana cewa ya ku masu imani idan kun tsare dokokina zan sanya muku wani abu mai rarrabewa tsakanin haram da halal zan cusa a cikin zuciyarku zan kankare muku kurakuranku zan gafarta zunubanku Allah ya ce ni ne ma'abocin falala mai girma wannan alkawari ne wanda Allah ya daga wajensa akan wanda duk ya ji tsoronsa ya aikata aikin da Allah ya umurce shi ya bar abin da Allah ya masa tsawa Allah ya ce zai sanya masa haske a cikin zuciyarsa duk abin da aka jeho na shubuha zai iya ganewa Allah kuma ya sanya wani abin da zai rinka rarrabe masa tsakanin abin da yake gaskiya da abin da yake barna kuma Allah zai masa mawafaka wajen ya san gaskiya daga barna kuma Allah zai masa mawafaka wajen ya shirya da bata kuma Allah zai masa muwafaka wajen halal da barin haram wannan zai zamance masa sanadiyar Allah zai taimake shi kuma zai sanya masa tsira kuma zai sanya masa mafita a cikin dukkan rayuwarsa ta duniya kuma wannan zai zama sanadiyar samun arzikin sa ranar tashin alkiyama kuma zai zama sanadiyar kankare masa zunubansa kuma zai zama sanadiyar zamu suturta wasu abubuwa da yake na kurakurai daga barin idanuwan mutane ban ma zai samu lada mai girma da sakamako wanda yake gwaggwaba shine shige shigewa gidan aljanna na biyu yake cewa tsoron Allah mabudi ne na ilimi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin alkur'ani yana cewa ku ji tsoro na zan ba ku ilimi domin ni ne masani da komai inji Allah Allah ya sanya wannan aya ta zamanto cewa tsoron Allah shine mabudi da yake rufe zukatan mutane su kara su kasa fahimtar ilimi wallahi tana sa ta zamanto kamar makulli da take bude kullin zuciyar dan adam ya kasa ganewa zai zamanto hanya ce ta iya saduwarsa zuwa ga ilimi kuma hanya ce mafi bayyanar masa da misalai iri daban-daban domin Allah tabaraka wa ta'ala cewa masu imani in kun tsare dokokina to ni kuma zan sanya muku abin da zai rarrabe muku tsakanin jahilci da ilimi zan ba ku ilimi ilimin da za ku rarrabe tsakanin gaskiya da barna da tsakanin barna da tsakanin barna da daidai da kuma tsakanin halal da haram Allah tabaraka wa ta'ala ya takaita wannan ilmin wato cewa dan adam in yaji tsoron Allah zan bude masa kofofi zan gadar masa da wasu ilimi wadda kokarin sa ba zai kai shi ba ubangiji yana cewa ku ji tsoron Allah zan ilmantar da ku na uku tsoron Allah haske ne da yake haskaka ma dan adam hanya Allah ya faɗa yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku yi imani da manzona zan ba ku lada bangarori guda biyu na imani da kuma aiki sannan zan sanya muku wani haske da za ku rinka tafiya a ciki sannan zan gafarta muku zunubanku domin Allah mai gafara ne mai tausayi Usaimin Allah ya masa rahama yake cewa a cikin wannan aya dalili ne akan cewa taqwa tana zamantowa sanadiyar samuwar ilimi kuma da yawa mutane suna kukan rashin ilimi suna kukan rashin haddace abubuwa suna neman fahimta za mu ba su amsa in ji usaimin da cewa abu ne mai sauƙi ka samu fahimta ka samu hadda ka samu ilimi kawai abin da za ka yi babban jarin ka shine ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai sanar da kai kuma zai sanya maka wani haske kamar yadda ya faɗa zan sanya muku hasken da za ku rinka tafiya da shi a cikin rayuwar ku tafiya ingantacciya kuma zan sadar da ku zuwa ga ilimi zuwa ga sanin shi Allah tabaraka wa ta'ala abu na hudu yake cewa kadai daga masu tsoron Allah Allah yake karba saboda ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa ayyanun abin yadda yake muna karba ne daga masu tsoron Allah waɗannan su ne waɗanda suka zamanto ilminsu dan Allah ilminsu dan zatin Allah suka yi sun zamanto masu bi ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani daga cikin magabata yana cewa harafi ɗaya ka san shi a cikin littafin Allah a baka saninsa da fahimtarsa shine yafi maka soyuwa da dukkan abin da ke cikin duniya gaba ɗaya saboda Allah tabaraka wa ta'ala idan ya baka ilimi akan tsoron Allah to babu shakka ya nuna yana karban ayyukanka kuma wannan wata bushara ce cewa Allah ya sanya ka daga cikin masu tsoronsa na biyar tsoron Allah jari ne wanda yake kaiwa ga dan adam ya samu karama ta ubangiji Allah tabaraka wata'ala da tsoron Allah yake kyautatawa yake daga dan adam yake kare shi yake bashi girman daraja domin ya ce lalle mafi karamci mafi girma daga cikin ku abun Allah shine wanda ya fi ku jin tsoron Allah na shida yana cewa lalle tsoron Allah guzuri ne wanda dan adam duk inda yake da shi kada ya rabu da shi in da ka tafiya kana haɗa da gujuri babu shakka tsoron Allah guzurinka ne na rayuwar duniya guzurinka ne na shiga lahira shi yasa alqur'ani yake cewa ku yi guzuri domin mafi girman mafi alherin guzuri shine ku ji tsoron Allah ya kuma abota hankali na bakwai yake cewa babu shakka tsoron Allah mabudi ne na samun sauki da kuma wannan al'umma ko ba komai kasan tana rayuwa cikin wahala tana rayuwa cikin kunci tana rayuwa cikin kaskanci babu abin da zai fitar da wannan al'umma daga cikin kaskanci da fitintunu na rayuwa da take ciki kamar tsoron Allah domin Allah ya ce duk waɗanda suka ji tsoro na zan sanya musu mafita duk waɗanda suka ji tsoro na zan sanya musu sauki a cikin rayuwa duk waɗanda suka ji tsoro na zan kankare musu dukkan kurakuran su kuma zan girmama ladan su shine zan ba su gidan aljanna na takwas tsoron Allah sababi ne wanda yake jawo wa mutane albarka a cikin rayuwa yau idan an duba ko lokutan mu ba su da albarkar da da suke da shi kudinmu da muke da shi ba su da albarkar da da suke da shi gonakanmu ba su da albarkar da da suke da ita duk waɗannan abubuwa sun tafi albarkar su ya tafi amma tsoron Allah da bin Allah da kyautatawa shine kadai zai iya dawo mutane da albarkar da suke ciki ubangiji yana faɗa cikin alkur'ani yana cewa da mutanen alkariya za su yi imani su tsare dokokina abinda nace su yi su yi abinda na hana su su hano da wallahi zan bude musu albarkar sama da ƙasa ubangiji yace zan ba su albarkar sama zan bude musu zan bude musu kuma albarkar ƙasa na tara ya ku bayan Allah ku sani tsoron Allah kariya ce ga dukkan aikin zunubi domin Allah ya abbaci wasu mutane yana cewa su ne waɗanda suka ji tsoron Allah idan wata jama'a daga shaidan ta shafe su suka aikata mummunan aiki suka tuna Allah sai su tuba su koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala anan Allah yana nuna cewa dukkan masu tsoron Allah zai tsare su daga wasiwasi irin na shaidan ko burin aikata zunubai ko kuma aikata ma zunubai din saboda zai saka musu tunanin ukubar Allah da wadda idan ka aikata zunubi za ta same ka sannan zai tunatar da su da babban sakamakon lada na cewa idan sun tuba za su samu sakamako mai girma a wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala za su koma zuwa gare shi na goma ya ku bayan Allah tsoron Allah yana sa soyayyar Allah akan mutane kuma yana taimakon su daga dukkan kuncin rayuwa da suke ciki ya ku jama'a cewa tsoron Allah sababi ne da yake jawo muku soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa na'am wanda ya cika da alkawari na ya ji tsoro na to babu shakka ina son waɗanda suke cika alkawari na kuma suke biyayya a gare ni kuma suke jin tsoro na Allah kuma ya tabbatar da cewa yana tare da waɗanda suke masu tsoron Allah waɗanda kuma masu kyautatawa ne na goma sha ɗaya tsoron Allah shine jirgi na fitan mutane daga dukkan wahalhalun rayuwa da suke ciki hatta alakira Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa babu wani ɗaya daga cikin ku sai ya gangara akan wannan wuta wannan hukunci ne wanda muka yi shi tabbatacce sai Allah ce sa'an nan za mu tseratar da masu tsoron Allah za mu bar azzalumai a durkushe a cikin wutar jahannama wani yana nuna maka cewa takawa wata aba ce mai tsarni dan adam daga dukkan wata halaka na goma sha biyu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nuna karamci da girmamawa ga dukkan waɗanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ranar da za mu taro ku zuwa ga Allah mai rahama jama'a jama'a za mu taro masu tsoron Allah zuwa ga wani matsayi da za a tsaya cikin zafin rana mutane za su tsaya ba su da komai ba su da sutura ba su da takalma ba su da komai da lobarsu da gashinsu da komai haka za a tsayar da su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce akwai wasu jama'a da suka ji tsoron Allah zan kusanto da su zuwa gare ni kuma zan tseratar da su daga wannan bala'i da ake ciki na wannan lokaci na zafin rana ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a na sha uku yana cewa aljanna ita ce gidan masu tsoron Allah ubangiji yana cewa madalla da wannan aljanna wanda in an shiga cikin ta zama ake kuma suna shiganta a ƙarƙashinta akwai ƙoramin ruwa na ruwa da yake gudana dukkan abin da suke bukata suna so Allah ya ce haka muke sakan kawa masu tsoron Allah ya ce kuma masu tsoron Allah suna cikin wata aljanna da koramin ruwa da wani matsayi mai girma a gurin shi Allah mamallakin komai kuma mai iko Allah muke roƙo ka ba mu rayukan mu tsoron ka ya Allah Allah muke roƙo ka tsarkake mana rayukan mu ya Allah Allah muke roƙonka ya Allah kai ne mafificin mai tsarkake zukata ya Allah ka tsarkake zukatanmu Allah kai ne majibincin rayukanmu ya Allah kuma kai ne majibincin su ya Allah ka jibince su da alherin ka ya Allah ku yi wa manzo salati sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya umurce ku da ku yi salati a cikin littafinsa lalle Allah da mala'iku suna yi ma annabi salati ya ku masu imani ku yi ma annabi salati Allah ka yi tsira da albarka da ɗaukaka a bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Allah ka buwayar da musulunci da musulmai ka kaskantar da shirka da mushrikai ka dirka kar da makiyanka makiyan addini ka taimaki masu ɗayan taka ya Allah cikin ibada Allah muna roƙonka ka kyautata halayyar mu ka sanya mu cikin masu tuba masu tsoron ka ya Allah ka kyautata halayyar dukkan musulmai inda duk suke ya Allah ya Allah ka sanya mana mafita daga dukkan kunci da muke ciki Allah ka sanya mana mafita daga dukkan kunci da muke ciki Allah ka sanya mana mafita daga dukkan kuncin da muke ciki ya Allah ubangiji ka sanya mana mafita daga dukkan wata musifa mai nufin mu da sharri ka mayar masa da sharri ka mayar masa da sharri a kansa ya Allah mai nufin tozarta mu ko wannan bangaren namu Allah ka tozarta shi Allah ka yi daidai da al'amarinsa Allah kada ka bashi tunani akan mu balle nasara Allah ka hana shi nasara ya Allah Allah muna hada ka da azzaluman kasan nan Allah kai kasan su kuma kai kasan yadda zaka yi da su Allah mun bar su gare ka ya Allah ba mu da karfi ba mu da dabara mun kai su gare ka ya Allah Allah kai ne da su Allah kai ne da azzalumai Allah ka halakar da azzalumai ubangiji ba su fi karfin ka ba ya Allah ya rayayye ya dawwamamme ya mafi tausayin masu tausayi Allah ka ji tausayin mu ka raba mu da waɗannan azzalumai ya Allah Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a cikin jihar Gombe a keɓance ubangiji da kuma Najeriya gaba ɗaya ya ubangijin talikai Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya ka ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum